من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والنبي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياحك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha biyu ga watan zulqa'ada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha tara ga watan biyar miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu in ya inganta kai tsaye ana sauraron mu daga masallacin da aka yi sani da suna masallacin SKM a wannan gari namu na Maradi a inda muke ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha littafin da ke mana bayanin sifar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana gane shi na babban malamin musulunci Abu Abdurrahman Muhammad Nasir bin Albani rahmatullahi alaihi taken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka zama lafiya ga musulmi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai sati wancan da ya wuce idan uwa mutumanta ba mun tsaya babu inda malam yake cewa qira'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'd al-fatiha karatun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi bayan ya karanta suratul fatiha wanda wannan babi mun karanta shi baki daya hadisi ne mun saura cikin shi mun karanta shi ma hadisi na karshe wanda muke insha Allah ta'ala yau za mu sake karanta wannan hadisi sai mu bayani sai mu shiga babi na gaba wanda wannan babi yana karantar da mu annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan yayi kabbara Allahu akbar yana yin du'a'ul istiftahi sannan yana yin isti'aza yana yin basmala bayan ya yi wannan sai ya karanta suratul fatiha bayan ya yi wannan kuma shi ne muke yana karanta sura mun karanta da ku a baya manzo Allah ya ce sai na tabbata sallah na yi niyya in ja doguwar sura sai in ji tarin wani ko kuma in ji kukan yaro karami annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake sai in taƙaita wannan sallah saboda kukan yaro da mai ko tari ya nuna akwai wani cikin sallan nan wanda watakila ko bai jin daɗin jikin shi ko kuma ya takuru yace in na ji kukan yaro sai in taƙaita sallah ƙwarai saboda na san irin laɗaɗin da mamman shi take ji in yana kuka wanda wanda yana nuna mana tausayi na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma rahamar shi yace in na kaba da sallah zan yi ya isha amma in na ji yaro karami na kuka yace sai in takaita mun karanta da ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har inna a ina kalkautar ya karanta a cikin sallah asuba sallar da ake tsawaita sallah yace daga na ji kukan yaro sai in takaita yasa mun karanta da ku a baya annabi yace duk wanda yake ma mutane limanci to ya sassauta sallah saboda cikin su akwai marasa lafiya akwai wanda suke hali na balaguro akwai kuma wanda suke da bukatu iri iri annabi yace amma duk wanda zai sallah shi kadai sai ya ja sallah shi yadda yake so amma in dai mutane za ka malimanci to kaka kuskura ta ja musu sallah kullum kuma kaka kuskura ka taƙaita sallah kullum muna fahimta yan uwa wanda hadisi na ƙarshe wanda za mu karantawa wanda yake mana bayanin wani limami wanda shi kuma limamin nan abin da yake yi shi ne bari mu sake karanta malam yake wa kana rajulun min al-ansar yu'ammihu fil masjid fil masjid al-quba eh akwai wani limami wanda yake ma mutane limanci a masallacin quba malam yake wa kana kullama كلما فتح سورة يقرأ بها لهم في في الصلاة يكي مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد duk lokacin da liman in nan zai buɗe sallah bayan ya yi sautin fatiha yana fara da kulhu wallahu ahad yace hatta ya furga minha hatta ya ida thumma ya qara suratun ukhra ma'aha sannan ya karanta wata sura bayan muna ganewa bayan yayi Allahu akbar ya yi sautin fatiha sai ya yi kulhu wallahu ahad bayan ya kammala kulhu wallahu sannan zai yi sannan zai karanta wata sura yace wa kana yasna ulalika fi kulli raka'atin ya kasance yana yin haka a dukkan rak'o'i baki daya yace fa kallabahu ashabuhu sai mutanen da yake malimanci suka yi musu magana fa qalu suka ce innaka tattahu bi hadhihi sura sai ka kasance kana bude kowace sura da tana bude kowace raka'a da karatun wannan sura thumma la tara annaha tu'jizuka sannan ba ka kallon wannan ulhuwan lahu da kake karantawa kadai ta ishe ka a hatta ta qara bi ukhra hatta ka karanta wata sura bayan ulhuwan lahu a yace fa in yace fa in ma an taqra biha suka ce musu ko dai ka karanta muna ulhuwallahu ahad kadai wa imma an tada'aha ko kuma ka bar ulhuwallahu wa taqra bi ukhra ka dauki wata sura bayan ulhuwallahu fa qala yace ma ana bi tarikaha ni kuma bazan bari ba kullun in dai ni ne liman in na yi sautul fatiha sai na yi ulhuwallahu ahad sannan in karanta wata sura yace yace in ahabbtum an in ahabbtum yace an umarcikum babu masu misali nan gaban su kalmar nan ma wancan sa yace an au ai subhanallah kalmar tana da ba ta da wani wahala kama a'udhu ne yace in ahabbtum an aqu an liman kalmar limanci a yace in kuna son in ci gaba da yi muku limanci shine alifun din ku hada sai ku karanta alifun yana da fataha sannan ga alifun da damma sannan ga mimun eh da damma ita ma sannan ga kafun sannan ga mimun kanshi ha aqu in aqu mamnukum subhanallah to kalma ne na limanci yace ko ku yarda in ci gaba da muku limanci haka nan yace bizalika fa'altu in kun yarda in ci gaba duk in nayi alhamdu in yi sura in yi qul huwallahu sannan in karanta wata sura yace wa in karahatum in kuma kuka kuka kama taraktukum ni kuma sai in ban limanci yace yace wa kanu yarawna annahu min afdalhum to suna kallon shi kuma wannan babban malami ne duk cikin su mafi yawanci babu wanda yake da ilimin shi babban mutum ne yace wa karahu ga kalmar nan ta dawo a ai kun ji me yake ko subhanallah yawa sai suka kyamaci yayi musu sai suka sai suka yi sai suka kyamaci ya ballimancin to tun da in ya bar limancin babu wani wanda zai ci gaba da wannan limancin da yake muna fahimta kuma suna kallon babban malami ne babban mutum ne falamma ata falamma atahum annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da annabi ya zo ta musu ziyara a masallacin su fa akhbaruhu khabran sai suka ba annabi labarin abin da liman yake suka ce ya rasulullah mu wanga limamin namu kullum in ya zo karatu in yayi fatiha sai ya karanta qul huwallahu ahad sannan ya karanta wata sura kuma a kowace raka'a faƙala sai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya fulani ya kai wannan limami ma yamluka an taf'al ma ya amurka bihi ashabu ni ke hana ka kai aiki da abinda imaminka mutanenka suka ce kai musu dan bi baka barin qul huwallahu ahad in ka dauki wata sura ko kuma ka karanta qul huwallahu ahad in ita kadai وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة من يتعكي يقول هو الله أحد حكي كرن تاسع قوة ركعة فقال سيدك إني أحبها من ذا الله ني إنا تنقل هو الله أحد الله أكبر فقال شيء النبي يتي حبك إياها دخلك الجنة سندك كما قل هو الله أحد كأي يا سجدك الجنة الله يا باك الجنة الله أكبر تنقل هو الله أحد يتي الله يا باك الجنة منا فهمتها wai annabi ce me yasa kake yin haka nan wai yanzu da mu ne ya za ka ya za ka ai tun da kai ne babban malami cikin gari yana zawwa zuwa za ka ya bari ko ba haka nan ba kaga shi manzo Allah wahayi ake mai kulhu wallahu ma shi aka saukar mai koya musu ko amma da yazo sai yake mishi dan me yasa kan kulhu wallahu ahad kake yi a kowace raka'a kun ga dalilin ya kawo a ta yi muƙabala da annan Muhammad sallam amma wannan adalci ke na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa mu addini mu ba addinin sa adalci bane ba sai ya Allah ba komai da yasa kullun yake karanta qul huwallahu ahad sai dan ina san sa sai annabi ke to saboda san da kake musu Allah ya ba ta aljanna muna fahimta to kun ga ayyuka ta mutu cikin muru ko a to yanzu wane zai limamin ku kuna da garanti da aljanna ne wa kun yi da ku kawo wani shiga gaba a kuma daga nan yanzu falalar ulhu wallahu ta samu ko ba haka nan ba in kana son ulhu wallahu sai ni zai hana yanzu su masu ko ta in can da ba su muna fahimta wanda ulhu wallahu ahadda musulci ne na alqur'ani tana da taka falala sura ce wadda take tabbatar da tauhidi take kore kafirci take kore danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala da to kun ga wannan na daga cikin abubuwan da zamu ɗauka a gulguje shine in ka ga wani limami na haka nan ko in ka ga liman na wani abu cikin sallah ba zuwa za ka kace ba haka ake ba a'a tambaye shi me yasa yayi haka nan ko ba haka nan ba kun ga manzo Allah tambaya yayi bai ce ba a'a kawai kaza a'a liman ni na ga limamu mu kullum in zai tafiya ruku yana kaza ko yana kaza in ba wani abu bane wanda ya saba mana ki karara muna fahimta sai ka bincike shi me yasa yake yin haka nan ya yi ka zo ka yi ta yan ɗakuna da inda ka zama ka ce kaza ake kaza ake kaza ake kaza ake wanda yana nuna kuma komin girman mutum za ka iya mai wannan tambaya kun ga yanzu kun ga mamun masallacin suka sada shi suka ce ko ya bar ƙulu wallahu ahad a ko kuma ya rike ta sai ce a a ni in kun yarda in ci gaba da limanci haka in kuma ku yarda ba in bar muku kayan ku to ka gani ko wannan yana nuna mana kai liman a kai ne da'awa kar ka yarda ka bi sarran mutane ka sabka kan abin da kai yarda da shi yana da dalili a musulunci ko ba haka nan ba sai su ce a'a mu wannan sallar da take yi kaza kaza kaza kace a'a ni wannan sallar ita ce na karanta kuma ita ne raba da ita muna fahimta misali ga dalili annabi yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza jama'a in kun yarda in ci gaba da muku sallah haka nan na yarda in kuma muku ba ku san wannan sallar da nake ta annabi zan bar muku masallacin ku ku kawo wannan ci gaba da muku liman haka nan ne kamar ka rike gaskiya sai a ce a'a irin wannan wa'azin da kake yi mu masallacin mu kaza sai ka ce a'a wa'azin da nake gaskiya nake dai ko ƙarya ce gaskiya ce to amma ai ba haka ba ce to shikenan ku kawo wani wanda zai muku yadda kuke so yi ku bar in gaba kawai shikenan amma in ba haka nan ba ku za a bi ne duk sai an kashe gaskiya duk inda aka yi za a ce a'a ai a'a mu masallaci yanzu kun ga shi limamin ya ce a'a ko ku yarda in ci gaba da yi a haka ko kuma in bar muku wannan limancin ai masallacin ku ne ko sai ku kawo wani ya ci gaba da muku limanci a zama lafiya mana amma za ka ga wani saboda shan da san shugabanci saboda san kaza sai ya saba mu sunna dan ya ci gaba da rike matsayi ko ba haka nan bane ba ku ji ba sai ya ahli sunna menene yasa suke takarar wannan kungiyoyin ba komai bane ba san abin duniya ne da son shugabanci ko ba haka nan ba shi yasa yanzu yanzu yau da a ce yanzu wannan da'awar da muke muka ce za mu kira yin kungiya ko ina ba ku tabbas wancan yan uwan mahalu suna da ke da kungiya kaza kungiya kaza kungiya kaza za ka ga mu gyara ba dan mu muka kawo kungiya to ai in dai aikin Allah za a yi in muka kawo ku ji daɗi saboda aikin da kuka ce shi kuke mu ba shi muke yi ko ba haka nan bane ba amma yanzu ku je a cikin ku za ka ga 'yan kungiya kaza da 'yan kungiya kaza ba su shiri da juna me ya janyo haka akidar mu dai guda ce ko ba haka nan ba ka gina proje kana taimakon mutane a sai wani ya gina shi ma yana irin wannan taimakon ai sai ka ce ka samu partner ko ka samu abokin haraka aikin da kuke shi kuke to amma yanzu in ka kawo kungiya sai su ce a'a dan ni sai ka kafa to su dan ni sai ka kafa ko ba haka nan ba ne ba a to ba komai bane sai yasa kuka ga da'awar yanzu ba ta da ƙarfi irin wanda take da shi a da saboda ni yanzu kungiyar ku in tace kaza za ta abin ya koma siyasa wai kungiyar shi ma ta tace shi za ta ba wai suna kallon asali ne ne ya dace da su ba ni yanzu kungiya ta a mara'ika za ta ce so muna fahimta sai misali ta tace kungiya ta mara'ina ga har yanzu akwai masu ɗaukar layoyi akwai masu harkar bori to bari mu yi tanadin malumai su shiga masallata su yi ta karantar da kitabu tauhid misali muna fahimta to yanzu sai wanda ce ni kuma kungiya ta a maradi ta lura akwai karamcin masallatai na ahlus sunna misali ko kuma ta lura akwai karamcin ɗalibai masu karatu dan haka za ta ɗaga wani babban markan a rinka koya wa mutane karatu amma yanzu in wannan ta yi wa'azin tsaka ta ce za ta yi motoci wa'in ita ma sai ta ce motoci za ta yi to kaga abin Allah kyauta shi yasa kai ne da awa in dai abin da kake daidai ne ko to a kashe tsohuwa kan da wadawarsa ai dai masallaci ne ko buku ya raba amma kun sa abin da nake yi gaskiya ce ko to zan bar masallacin buku sai ba a a buku ya zai koya muku karatu ba to ku kawo wani ya koya muku irin karatun da kuke so ni kaga sai ni mai ce hamman dan Allah bai zo to ya rasulullah ni kaga abin da ya sa da rike wannan kullu wallahu a'lam kaga kalubale ga malamai wanda suke masu da'awa ita gaskiya tsaya mutane ake kuma ita gaskiya guda ce in kaga za a kautar da kai da kan gaskiya ka kaga ta jama'a ku yi haƙuri limanci ne ba ni ku kawo ne sanan kawai sai a ci a ku kawo ne in kun yarda ni zan miki sallah irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce mun ga in kai kabbara kana shiru ka hinka fara karatu wannan shirin da kake mu yana bata mun lokaci ko ka bar shi ko kuma ta take ta ce a ni abin da na koya ce kuma abin da manzo Allah ya karanta ke da sallallahu alaihi wasallam in kun yarda mu ci gaba in kun yarda ba babu matsala ku kawo wani limanci ne ci gaba da shi kenan to kaga wannan yana nuna malumai sai sun tsaye da kansu dole malami sai ya tashi ya nemi kuɗi yadda kowa ke neman kuɗi in yana so ya yi da'awa amma in dai taimako ne za a baka sai da'awa ba ta saboda ne masu baka taimakon nan suna da nasu manufa ko ba haka nan ba yanzu kun zo kun ce ƴan kasuwar maraɗi misali wani ke yi a ku ji tsoron Allah wuta za ku shiga kun takura ma mutane kun sauƙaƙa musu abinci mutane suna cikin yunwa a kuma in an jima nan sai ku ce ku ce alaji muna buƙatar taimako za a kaza a yau kudin da kuka ce ana tuta wa mutane kun je kuma amso kuma kuma kun ce za ku aika Allah a kun ce ayan siyasa kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi yasa yanzu ku kalli misali aikin da malumai suke a wannan gwamnati wai su ne suka rinka cewa wai in gwamnatin ba ta shirki irin ta wai kuma yanzu da aka hambare ta wata ta hau suka ce ai wannan ma ita ce ta shirki wata ce ta banza abin ya koma siyasa mana ai kamata a jin malamin da ya fito can to yanzu karama abin da zai ce ya gano gaskiya a ce wa'in gwamnati tana zaluntar mutane misali to amma an yi dobi da ka kace wayan gwamnati ai aljanna ce ai duk mutanen kirki ne yanzu an sarke su kuma kace na banza ne wa an gane da kirki ai in ne saman kan mulki ni ma ban yarda da kai ni ma ina tafiya za a kai na banza ne haka ne da yawa ko ba haka nan ba yasa abin yana da bukatar taka tsantsan balle yanzu zamani ne da ke da kai technology karatun da kake aje shi ake yi kai ka mance ka wata magana mutane suna nan suna bibiye da kai wallahi wallahi akwai wanda bibiye ke da kai so yake ji kara ce kaɗan ya hito yake ga kaza sai sa malumai ga mana suna da taka tsuntsun cikin abin da suke gani ya ga mana in ka ga abu nan da shekara hamsin ka kalli malam albani malam jafar sun mutu amma ka kalla za a hito magana su kwaɗan ba su shakka saboda ni su rike gaskiya kuma suna da taka ɗan tsanka abin da suke gani daga wani ɗan siyasa ya zo ya zuba ma kuɗi ko ya gina ma masallaci ka rikice kai ta cewa ai ba a taɓa gwamnati mai alunci irin tasu ba kuma an buge su yanzu ka ce a'a na banza ne wa an gani ne kai suka ce ko jama'a can dai mu gane ba ne ba ko yanzu mun gane a cewa in gwamnati ta ce mu samu mutu da sauki amma ba ka je wajen magana taka ba baka janye wancan ba kuma ka zo ka rasa daga inda ka tsaya akwai matsala sai sa ko kaga wani lantarki cikin in siyasa ne yana ba mu labari yace wai san ga Allah da kanshi yace a kira musu malamai sai aka ji aka kira ne ɗan association islamic sai ce a wanda mu da su duk guda ne malamai ne ce ku kira mu duk a wanga namu ne abin da muka ce shi suke yi a je a kira musu malamai yace haka nan ne sai kaɗan daga cikinsu a sosiyalar islamic ai sai an kaɗan daga cikinsu ne za su iya kirshewa yanzu ka kalla limamu mu wancan da shi aka sai aka yi ta'aziyar shari'a budo ko ba haka nan ba wani lalaci ya yi wannan a to kaga na daga cikin abin da ke janyo ma malamai wannan kwaɗai da roƙe-roƙe amma ka yi tsaye kan gaskiya ka kuma ka tashi ka nemi kuɗi da kowa ya nemi kuɗi ba ruwanka a tala ma kasa a ce ai malam ne bai dace a ganka shago kana zaune ba yo ina kake kasha kake so ka gani ina yawo ko kuma sallaci in ce jama'a ku bani kaza ku bani kaza a'a yadda kowa ya nemi kuɗi sai ma ka je ka nema eh ba maganar jama'a za a kaza za a kaza duk da a wanda aka gina ta da taimako ba ta tasiri duk sai ko iya to ne ke rabu da su da Allah nan ya zo ya ce mana ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza kuma yanzu dan bai jin kunya ni zan yi tawaye na zagi shi ka ga gaskiya kana kallo sai ke kuna ba ta gaiwa saboda mai ba ku kuɗin shi ke kaza shi ke kaza shi ke kaza shi ke kaza shi ke kaza amma in kuka haɗa kai kan da awaku duk matsalolin da awaku ku tashi ku yi da kanku sai Allah ya kawo muku taimako kuma Allah sai ya kama kasuwancin ku albarka in aiki ne kuke Allah ya sa albarka cikin ayyukan naku to amma yanzu musulmi duk sun kwana daga wannan malaman sun rabkana masu sauraron wa'azin sun rabkana musamman kalla duk da zamanin da muke na technology kasan mun zai tana baya ta addini ba yau ka shiga sama da zo to kayan ka ga malami ɗaya na Niger ka ga 80 na wata ƙasa ko ba haka nan bane ba muna baya kwarai babu da ne babu da masu kuɗin babu da wanda suka san technology ne a ko a tele ka kamo ko a rediyo ka kamo za ka ji wa'azin wasu malumai ne a'a aiki ne fa suka yi kuɗin su ne suka ka na tare da su ne wanda suka yarda da da'awar da suke suka sa kuɗi da a yawo mu kuma yanzu aka kama taimakon jika ɗari sai ka yanzu to masallacin da kake karatu ne yake bukata a mikro ta lalace ba za a je a ciwo a ka na bukata ba za a je a ciwo ko kuma yanzu wannan kuɗin bari mu je mu biya su a sa karatu gidan rediyo al'umma ta amfana ko gidan tele sai ka riƙe sai ka je ka yi sabon ɗinki ko in ce saka ƙaro aure da ciki to ya za a yi da haka nan ne mana sai ka ga malami in ya bi wancan kwana wa'in kwana ba ta biyuwa gare shi can ya ci ba shi to yanzu ya bar waya hanya nan yake so a yi kamo da shi ya ƙara amsa ya gaba to ya za a yi gaskiya duk ya iya ce malam ba da kuɗi na sai da Allah rabu da shi ina ga imanin nan ya zo ki ba shi daga gobe har yanzu bai ƙara dawa ba kaga da'awa ba ta da tasiri amma ya zamana mutane sai dai su kalle ka ba wanda zai ce wa kai makaryaci ne ba wanda zai ce ka ci kuɗin shi baka biya ba ba wanda zai ce kai mayaudari ne ba wanda zai ce kai maroci ne a'a ya zama na kana tsaye kan gaskiya in talla ta kama muka kai za ta ɗauka jama'a ku sai kaka ce a'a malam ba girman ka bane kake in babu tuwo gida na ka kai mun ne ko ba haka nan bane ba duk haka ne yasa duk muka kashe malaman namu tun suna da niyyar nema malumai sun zaune sai dai a zo ka ga malumai an zo zanen suna suna kokowar neman canji an zo mutuwa ba kowa na ji mamun mutuwa wani ya zo wai neman canji ake a rarraba malumai kuɗi wannan wani irin imani ne koko kuma sai yanzu ka kalla inda aka yi mutuwa ai ko ake a samu nutsuwa ha ban wani malami ya ce ce kaga wani ya rabba ladabi sai ce mutunci malami ya ce yanzu ka ce me yake mutunci kuma cikin magana miye na cin mutunci ai gaskiya ce hatta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kasuwa ne ka hanzo musulunci ciwo ya rinka yi dan ya samu abin da zai ruwa makan shi asiri Abubakar dan kasuwa ne duka sahabban nan malinta ka dai zaka ci ai ko ji abin da ake so zaka gani dole za a kawo ma kuɗi a ce ka hauka tawani ka hauka tashi wani malami gabashi na gabashin shi ke ce mun wallahi shi yanzu yana nadamar rayuwar da ya tsinci kansa a ciki yake zamne muke mun yi karatun babu aiki sai wanga ya zo wanga ya zo bai baka jika bi don Allah amma sai ta ga jika biyar a mun roƙa Allah ka san abin da yake so na zalunci ne ba da yadda za ka yi sai ka yi rabi da kai ba ba ko din ba zai kuma kana bukata yace shi wallahi yanzu babban matsalar shi da bai iya wata sana'a ba ga ta girma ya kama shi dan haka yake yanzu na ɗaya daga cikin abin da ya ba gaba ko ya za a yi duk da suke tasowa ya gina su ya koya musu kasuwanci kuma ya ɗaga musu makaranta su je su shiga da karantar da mutane ya nuna musu in suka ce malamta za su irin tasu ƙasƙanci za su shiga malami ba sana ai sai ƙasƙanci shi kullum ɗan a bashi ne to Allah ya kyauta kun ga wannan annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya tabbatar da shi bai ce mishi ba ya bari ko annabi bai hana shi ba kina yanzu nan kaga wani liman kullun in yayi Allahu akbar sai yayi qul huwallahu ahad bayan yayi alhamdu sannan yayi wata sura suka ce a a to gashi manzo Allah ana yi bai hana ba muna fahimta to kenan kan mu ci gaba da bayani har lokaci ya tsaye mu shiga babi na gaba ko mala yake wannan hadisi bukhari ya rawaito shi ta'aliqan da tirmidhi yake mawsulan kenan bukhari ya rawaito shi ba tare da isnadi ba eh shi kuma tirmidhi ya kawo shi da isnadi kuma tirmidhi ya ce ya inganta wannan hadisi ya ce hadisi ne ingantacce malam yace jam'u sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bainan nazairi wa ghayriha fi raka'atin haɗa wa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi a surori masu kama da junansu a cikin raka'a guda da kuma haɗawa da yake na surori wanda ba su kama da junansu a cikin raka'a guda. Malam yake, ai mun gane ko surori masu kama da junansu. Yadda za mu zuwa mu ji shi ma nan malam yana ba da misali, kamar yanzu misali annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauko wata sura wadda take bayanin misali take bayanin isa Maryam to yanzu zai ƙara dauko wata sura ta gabanta ko ta bayanta wadda take bayanin isa Maryam muna fahimta in wannan tana bayanin alkiyama zai iya dauko ta wadda take bayanin alkiyama a cikin raka'a guda haka kuma zai iya dauko wata sura wadda take bayanin ranar tashi alkiyama ya ɗauko wata sura kuma wadda ba ta da bayani ma da alkiyama ba ta da alaƙa kawai ana bayanin rayuwar duniya ne duka wannan wallahi sai ka yi karatu za su sanu wannan kaga wani sama dama ana haɗa sura biyu ma ko ba haka nan bane ba to malam yake wa kana yuqarriru bayna an-nazairi min al-mufassal annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana hada surori guda biyu masu kama da junansu min al-mufassal na daga abin da ake ce ma al-mufassal ga malam nan ya fiki lamba biyu ko lamba ta uku sai yake ai al-mufassal shine ai aswarul mutamathila fil ma'ani surori wanda suke kama da junansu a ma'ana ha yace kalmau ga kamar surori wanda suke bayanin wani wa'azi misali awul hukum ko kuma hukunci awul qasas ko kuma surori da suke bani labarin wasu tsisoshi wai ma ake cewa al mufassal sai ma ne yace wal mufassal ay muntahahu akhir al qur'an ittifaqan abin da ake cewa mufassal shine karshe na al qur'ani ittifaqi baki daya wabtada yace wabtada'uhu qaf yana fara daga suratul qaf yake alal asahi a magana mai inganci wanda malamai sun sabani da minta ina ne mufassal yake farawa farkon na alqur'ani wasu suka ce yana fara daga suratul hujurat ko wasu suka ce yana fara daga suratul qaf wasu suka ce yana fara daga sura kaza to wannan mas'ala ne wanda yake ijtihadiyya ba wai hadisi bane yazo ta ga daga inda azumi yake kamar in ce wani ya kalla daga ina ne mufassal surori wanda suke da ayoyi gajeru misali haka daga ina ne suke fara shi ne malam yake shi dai a nashi fahimta yana farawa ne daga qaf a zance mahi inganci sai yace fakana ya qara suratul rahman annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karanta suratul rahman ga lambobi nan malam yayi ko sai ya saki lamba hudu kasa sai yace arraka arrakamul awwal lisuwar lamba ta farko da kuke gani yake lamba ne na sura wa raqamu thani li adadi ayatuha lamba na biyu kuma shine na adadin ayoyin yake wa qad kashafa lana tarqimul awwal wa annahu sallallahu alaihi wa sallam yura'i fil jami'i baina fil jami'i baina kathiran min hadhihi al-nazair tartibul musannaf mala yake kun ga wannan zai wannan da wannan surorin da annabi ya karanta yana nuna mana cewa wani lokaci annabi Muhammad sallam bai bin tartibi na alqur'ani kamar yaya wani lokaci ma bai haɗin nazair inda ake cewa kamar yadda da mun bani bayani yake fadalla ala jawaz zalika wannan yana nuna kuma ingancin haka nan mala yana kore masu cewa ne in ka karanta qul huwallahu ahad to yanzu baka isa ba ka karanta wata sura wadda take yi a take sama ga ita sai dai ka karanta sura da take kasa da ita to ga manzon Allah yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu ma daga cikin fuqaha sai suka ce wai makruhi ne kai go makruhi ne gare su Allah ya kance yana yi wa abin da suka sani kenan na karatu ko ba haka nan ba to ga manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace wa misaluhu ومثاله سيأتي في القرآن في صلاة الليل في قراءة صلاة الليل في مثال وأن زيد ومات جميل أرى أصلى قيام الليل عن محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان أفضل مراءة الترتيب ما لا يتكون أو كوجيرا تاوى زيهم زيهم فللا ما لا يتكون سورة الرحمن النبي نعكرا الرحمن أه yace ar-rahman ita ce sura ta 55 a cikin alqur'ani tana da aya 78 yace wan najm yana karanta suratul najm suratul najm ita ce sura ta 53 a cikin alqur'ani tana da aya 62 shi raka'atin a raka'a guda to yanzu ka ga yanzu ai ar-rahman wan najm tana gaban ta ko amma kaga annabi sai ya karanta suratul rahman sannan ya karanta wan najm muna fahimta a raka'a guda yace wa ittaraba shi ne ittarabatu sa'atu وانشق القمر كو إذا صوت القمر صوت القمر إذا تي سورة كهمسن دنوا همسن دهو سنة دعوي همسن دبير والحاقة ينا كانت الحاقة تو كتلا تزرع بكي ركيت أكامي صوت القمر صوت الحاقة كو أما جاءت أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يناي malin yace ita kuma sautul haqa ita ce sura ta 69 a cikin alqur'ani tana da ayoyi 52 shi raka'atin shi ma a cikin raka'a guda yace wa tur yana karanta suratul tur ita ce sura ta 52 a cikin alqur'ani tana da ayoyi guda 49 malam yace wa suratul zariyat yana karanta suratul zariyat ita kuma suratul zariyat ita ce sura ta 51 tana da aya ta sun daidai shi raka'atin a raka'a a wata a raka'a guda yace wa idza waqa'atil waqi'a suratul waqi'a ita ce sura ta 56 a cikin alqur'ani tana da aya gomiya tara da shidda wa nun yana karanta suratul nun yace ita suratul nun ita ce sura ta 68 a cikin alqur'ani tana da aya 52 shi raka'atin a raka'a guda yace wa ta'ala sa'ilun bi azabin waqi ita ce sura ta 70 daidai tana da aya 44 da wannaji'ati da suratul naji'at ita ce sura ta saba'in da tara tana da aya arba'in da shida fi raka'atin a raka'a guda wa wailul lil mutaffifin yana karanta suratul mutaffifin ita ce sura ta tamanin da uku tana da aya talatin da shida wa abasa yana karanta abasa ita suratul abasa ita ce sura ta 80 daidai tana da aya 42 shi raka'atin a raka'a guda yace wal mudaththir yana karanta suratul mudaththir ita suratul mudaththir ita ce sura ta 74 tana da aya 56 wa suratul muzammil yana karanta suratul muzammil fi raka'atin a raka'a guda ita kuma suratul muzammil ita ce sura ta 73 tana da aya 20 daidai yace wahal ata muna fahimta sai yace yana karanta wa hal'ata shine nan hal'ata ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ita ce sura ta 76 tana da aya 31 wala uqsimu bi yawmil qiyama ita ce sura ta 75 tana da aya 40 tana da aya 40 daidai yace shi raka'atin a raka'a guda wa amma yatasaalun da amma ya sa'alun ita ce sura ta saba'in da takwas tana da aya arba'in wa walmurtalat yana karanta walmurtalat ita ce sura ta saba'in da bakwai a cikin alkur'ani tana da aya hamsin fi raka aikin a raka a guda waddukan yana karanta suratul dukhan ita ce sura ta arba'in da biyar tana da ayoyi hamsin da tara وإذا الشمس كورت ينا كانت إذا الشمس كورت إتت سورة تتمانين لكيا سنة آية 69 aya 29 a cikin alkur'ani yake yana karanta wannan shi raka'atin a raka'a guda sai ya saki lamba sai ya ce wannan imamul bukhari da muslim su suka rawaito shi muna fahimta to kun ji da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalli a raka'a guda sai karanta sura biyu za ka ga surorin ba masu da alaka ka kuma ta a can bayan muka ce zai iya gauwa a raka'a ji yanzu misali in yayi Allahu akbar yayi alhamdu zai karanta misali qul huwallahu ahad zai yi alaka a ta ma ya maimaita duka wannan dan kai ka ji wani neman yayi ka ce ka ji kuma ya sake maimaitawa ko ba haka nan ba mun karanta yake wani lokaci kuma yana iya dauko sura ya raba ta ji wani lokaci kuma yana iya dauko sura ya ida ta wani lokaci yana iya dauko wata sura ya ida ta har ya dauko wata kamar yadda gashi nan mun karanta duk wasu surorin ma duk wata raka'a ma yana karanta sura ni في بيو مالو يكي وكان أحيانا يجمع بين wani lokaci annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana hada wasu surori daga cikin surori guda bakwai wanda suka yi kowane surori tsawo na alqur'ani wato wasu surori ne suratul baqara to daga cikin sa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kanta suratul baqara wan nisa'i da suratul nisa'i wa ali imran da suratul ali imran to kaga yanzu alqur'ani daga suratul baqara sai suratul Ali Imran amma sai annabi ya ki karanta ta dauko ni ta to kai da kake cewa ba ai a sannan kuma aka karanta Ali Imran to masu abin ne ko ba haka nan ba sai da yanzu kaga wani mawaki na na na tada wani yayi duk ɗan jikajiyar gare na miƙa kana oh Allah ga masu bukata ka ba su ka ba wanda ba su da bukata a wanda suke da kuɗin ne suka yi ko ba haka nan ba sai kuma tun da baka da haka Allah yi ta dama akwai yanayi a rayuwa za ka ga kai ka so Allah ya kai kai ne bai kika ba to wannan shi ne alheri gare ka za ka ga ka buƙaci wasu abubuwa ko Allah bai baka wannan abubuwan ba wallahi rishin samun su shine alheri gare ka za ka ga ka kyamace wasu abubuwa Allah ya baka wannan abubuwan wannan abubuwan su ne alheri gare ka Allah yake ku sani mutane ni Allah ni na sani ko baku sani ba to nawa za a kawo ma kallon wani abu misali sai ka ce kai ni in ce wani abokin kai ta ba sai in kana bukata mana to ni dai bar dai in ce haka ne sai daga baya ka ce kaf ina abun nan da ka bani tara in ce wallahi na samu alheri gare ai ka ji kai ka kyamata ko wannan ya nuna babu wanda ya san gaibu sai Allah to nawa za a misali in kai babban mutum ne kahara ake sai ka ce shekarar da na samu bai ɗaya sai da na so in kai in sai kaza wallahi haka gidanmu suka ce in tai tseri kaza ka gani ko da bumbi sawa da kuma da yanzu kaza da yanzu kaza misali ne duka wannan ko nawa za ka so wani abu a alhali abin nan ba alheri ba ne ko nawa za ka abu alhali abin nan alheri ne malam yake fi raka atin wahida wahida min salatul layl kama ta ya'ti mala yace duka wannan annabi yana karanta surorin nan guda uku a raka'a guda ami a sallar dare yace wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa afdalus salat qulul qiyam sallar da ta yi kowace sallah falala ita ce sallar da aka yi tsayuwa doguwa a cikin wannan sallar malam ce wannan muslim shi ya rawaito wannan hadisi wa tahawi da imam tahawi malam yace wa kana idza qara'a alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta qala subhanaka fabala Allahu akbar manzon Allah in ya karanta wannan aya sai ya ce ni subhanaka fabala wai alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta Allah yana bada labari yadda ya halitta yayi kaza da ya ɗiba sai yake shi wai wanda ya wannan bai da iko ya raya mutumin da ya mutu a muna fahimta sai manzo Allah in ya karanta sai ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka fa bala Allah kana da iko kai haka to wannan za mu zauwa mu ji annan Muhammad sallallahu yana karanta shi in ya karanta wannan aya in ya zo ai karshen wata sura ne a ban ji ba suratul qiyama to in ya zo ƙarshe ida wannan zai cewa subhanaka fabala anti ya tabbata ga Allah Allah yana da iko to haka ake so in ka zo kana karatu a cikin sallah in ka zo ƙarshen wannan sura ka gai kai ma kaji kuma wannan shi ma wani sunna ne wanda limamman mu da yawa san kaula ke mishi ko ba haka nan ba yace wa idza qara'a sabbih isma rabbika al-a'la in kuma ya karanta sabbih isma rabbika al-a'la qala sai yace subhana rabbiyal a'la muna fahimta duk in ya karanta sabbih sai yace subhana rabbiyal a'la yanzu gashi nan wurin sai malai yace kilamba uku sai yace Abu Dawud wa Baihaqi bi sanad sahih Imam Abu Dawud da Baihaqi su suka rawaito shi da isnadi ingantacce malam yace wa huwa mutlaq wannan a kace yake فيشمل قراءة في الصلاة وخارجها يا شاهد قراءة أتكون صلى بكم وجه صلى هنا فهمت إن كان صلى إن كنت يصبح اسم ربك الأعلى ذاك تاني سبحان ربي الأعلى bayan aya ta farko muna fahimta a a bayyane yau da bai bayyana ba an yi na yanzu in ka haka za a ce subhanan lai ko ba haka nan ba malam ya ce ya bibi yake cewa za a malam bibi yake ya yi sujada ko to kaga sai aka ɗauki wasu wanda ba su da asali ake yi yanzu misali in aka zo ƙarshen suratu tin ko da wata sura da wata sura za ka ji duka wannan da ake su kuma ba su da asali wani hana ala zalika min shahidi ne ko sai malam yake kaga wannan in kana karatu koda koda a wajen sallah ne da cikin sallah in ka dauko sabbi isma rabbikal a'la sai ka ce ni subhana rabbiyal a'la in ka zo karshen suratul qiyama ko alaysa zalika bi qadin ala ayyuhal mauta sai ka ce ni subhanaka fadala ha a su ba mu ai saurare suke duk ma mun da kaje haka an karamba ne yanzu wai sai liman ya karanta suratul sin wai shi sai ya shiru sai ma mutu shi kowa ya sa su irin karambani da nore kaka ji ladan cikin masallaci ya ɗauki ni ko na arere sa wa ya kaka sai da kai ma jira kake arere ta ma naka ka ni arere sa ne da sahu a aikin liman ne liman ne zai zuwa ce zama arere sahu ko ya rinka kama ku yana jira ku amma sai ka ji da karambani ana wai ladan yana arere sahu wanda wannan ba daidai bane malam yace wa nafilatun wa farida ana yin wannan a cikin sallar farilla ana yi a cikin sallar nafila kuna fahimta a sallar farilla za a yi kuma a sallar nafila ana yi ni yasa yace wa qadu ya ali ibn abi shayba yace ai ibn abi shayba ya rawaito yace an abi musa al-ash'ari daga abu musa al-ash'ari wal mughira da mughira anna wal mughira da mughira yace annahu ma kana yaqulani su bi sun kasance suna cewa sun farida a cikin sallar farilla suke in sun karanta suratul qiyama suna cewa bi subhanaka qabbala in sun karanta sabbi suna cewa subhana rabbiyal a'la malai yake wa rawahu an umar wa ali laqan hada wai to su kuma umar da ali suna yi da sallar farilla da nafila da ma ba cikin sallah mun gane to wai ne ne hukuncin karatun sura bayan fatiha shi malam albani kawai yake zai ma bayanin sun ta sallah annabi ne ba wani da farilla da suna da musahabi san kai ne matsalar ka kai ka nema shi kawai sallah annabi zai koya ma yanzu za ka gani mun cikin sallah wai in yayi kuskure fa a wata sura ko ya ƙetare ya shiga wata sura da karambani ya kaga har ya tsaya ya tijjada ko ko ba ku lura haka nan ba za mu zuwa nan mu yanzu babin da za mu tashi ma gaba babi ne wanda yake cewa zawazul ikhtisar al-fatiha ya halitta sallah a zahar magariba isha'i kayi su ka karanta suratul fatiha kadai tun daga raka'a farko har ta karshe a mu yanzu daga kace da kace da mabudu alaihim walad dalim kace amin kai Allah akbar ta ta ruku sai ana subhanallah subhanallah subhanallah ko wanda ya jira wannan risa a raya mu da mutane kunna wata rana limami amma inda ake karatu inda ba a karatu ake wannan akwai matsala ko ba ta nan ba yanzu kai ni misali ni karatu nan dan kaga wani liman ya ce wala zalim ya duka ko subhanallah sai dai dai dama ina da wani program idan kara gaba ni kenan kaga wannan yana nuna mana akwai hali na bukata da yake iya kamawa ko ba haka nan ba kuma ba kullum ba liman zai shama mutane sallah akwai limaman da gaskiya rahama ta musu karanci shi kullum in ya ja sallah sai kowa ya mutu ko ina da ni wanda za mu za mu ji nan wani shi ma wani sahabi ko wanda shi ma yake shama mutane da yawa annabi yake wai kai fatananne ne kai shi kullum in ka zo ka jama mutane sautul baqara ha ha a kare wani ne da ya zo ya ji shi ya ga ya sosul bakara ya ga dai an yi duka kawai ya sallame ya komo da ko sai ci gaba da sallar shi ko da aka yi da sallah liman yi da sallah aka ce to kai fa kaji kaji abin da wani shine hadisin da za mu tashi kin shi kaji abin da Sulaiman yayi kawai ka jawo ka jawo sautul bakara kana yi ya koma da kote ya sallar shi sai ta a'a ai wannan munafiki ne sai na kai jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka san munafiki sai suka ce wai ba suka ga mu wancan suka ce ka jifa ya ce kai kai munafiki sai ya kai ka wurin annabi dan haka sai ma ka kai kai kalin yi wai da jaro gura sai suka haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sai ya ce malima in sai fitanan ne danni zaka sauƙaƙa ma mutane in da su kullu wallahi su ijaza aka ga ai sallah a gaba mana to kuma ba wanda yana nuna ba kullun za a yi kulwar lawa da ijaza'a shi wancan ba ƙarshe ko ita ma'anar da ya kai ni ho gungunin nan da kuke cikin sallah kai da ma'azini ne iya ba wai wai dogon sura da ake yaƙi ni gungunin nan da kuke da iya ba annabi ce to kai ni kike cikin sallah ta ni kawai ina roƙo Allah ya tsare ni daga wuta kuma ya bani aljanna ta ai mu ma duk cikin gungunin nan abin da muke roƙo kenan yanzu da kai ne malami ne ke ma gungunin da kuke a cikin sallah ta zaki a'udhu billahi ya arne ka hudu ba ba ga nan ba to annabi yana mu'amala da kowa gurgurin yadda yi lokaci yayi to Allah ya fahimtar da mu kenan tun da mun zo kan babu sai mu za ta ko wanda malaman mazhabobi irin malikan irin malaman malikiya da hanafiya suna kan cewa hukuncin karatu wasu suna ba shi ma'aikatan cewa wai suna ne wanda yake mu'akkada su shafi'iyya da kuma eh hanabila suka ce zai iya zama mustahabbi wasu ma suka ce zai iya zama sunna mu'akkada din kamar dai duka maganganun nasu ya kare kan wannan su ce sunna mu'akkada wancan su ce sunna wancan su ce kaza wancan su ce kaza to shi wannan karatu a bayan a bayan sura yana nan a matsayin shi na bai wuce misali suna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai fa ni'ima in baka yi ba ba wani sujada da ke kanka dan ga ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wata aka haka ba magana kai sujada kabli ko ba wanda aini ahlan imani ko da yazo kan babu sujudu sahawi ai sai da yake ba wai ba ba kuskure ɗaya ba go a sai da ya kawo ina ji in ma na manta ba ko sai in ka ji ne ma sannan zaka iya yin sujjada qablin ko ne ne kamar ta abubuwa ne to Allah ya fahimtar da mu baki daya kenan in akwai mai tambaya ko wani da aka ji mun kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah alaikum salam wa rahmatullah eh hala eh ai ina aha shi kaɗai yake sallah ko tare da liman shi ke nan mana liman ya ɗauke ne in shi kaɗai ne za a duba ne ne hukuncin wannan addu'a da ake yi ewai in manta wacce yayi ita wannan addu'a ne matsayinta dole sai a cikin sallah ko ko suna ne ko musahabi in dai wannan addu'a ce bari a raka'a guda ba zai yi sai wadauki fatuwar mai ahalari sai ya yi irin biyu ko a raka'a biyu haka sai ya yi sujada amma in kuma tare da liman ne yake shi kenan a tsaye kawai liman ya ɗauke liman uban ɗauke ɗauke go ba ha ɗauke ɗauke na kayan mutane ba alaikum salam ina an ga musulmi akwai dai kwaɗai gare shi bai gudun wata guguwa ka zo ka gama da shi a bai dace ba samsam sabida ba musulmi ba ne ba a matsayinka na musulmi ganin ka wurin kaɗai zai ja ma wasu su rage kishi na addini musamman Allah ya kwace musulmi mai addini a ashe ma abin duk kusan guda ne ba ka kaga malama ne ba ma wurin dawowa ne ko ba haka nan ba ba ka raka ga shi ba ko Allah ya kai shi haramun ne alaikum salam in magana a to ko ta laka in yana da kuɗi ba wannan mun ba da amsa shi ko a karatunmu da muke na arba'una hadisi kan masallaci kan cewa sashi tsayin nan ba daidai bane ba ko ba daidai bane ba sam sam sam abin da ke ya ce wai mushe sai ya ce in ya shigo kalas dole sai ilar sun tashi ba daidai bane ba wanda kuma mu a namu bincike mun bincika bai ma cikin dokokin da karantarwa kawai dai isafi so abin da ke daidai shine ba a yi ma kowa da'a wurin saba Allah subhanahu wa ta'ala yanzu tana iya dan matsalar da ke da mutanen mu wasu ba su fahimci addini ba abin da ke daidai a ga hankalin mu shan a nuna mai kai baka ita a ma haka nan ba ba daidai ba ne ba a'a yi hukumar kai malam a'a makarantar duka ba daidai ba ne ba in babba ya zo a miƙe a'a ka ɗauki almadukan na imam ibn hajji almaliki za su gani ba daidai ba ne ba sam sam yanzu wannan wani nau'i ne na bauta yanzu misali in ba ka tashi ba sai ya ce ni tare na shi ko to wa ya ce amai haka nan babu wanda ya ce amai haka nan ɗaya yake da durƙusawa wannan da ake cewa babu kyau ina kwana ina yin kenan yanzu za a ja hankalin shi ko kuma a ji adin misasun a ce to musamman Allah ya taimake ka ka ce to ni usal ne ko ba haka nan ba ni addini na musulunci ya hana ni in tashi tsaye da in ga da wani to amma mu shiwani ya zo sai ni to na ga bai dace ni in mai rikin kunya ba ko da aka fara tashi sai na fito in gai kenan balle abu ne wanda babu shi a dokance a saman yana namu da ake yi ba daidai ba ne ba kada in wani babba ya zo sai a ce wai kowa sai ya miƙe waye shi in baka miƙe ba sai a ce wai kayan rashin kunya ai ɗaya ke da rukuto da aka ce babu ta kenan wannan za a je a ga ya danganta daga wane ne ana iya kwatanta mu mutum in kuma mutum ya zama ga yadda yake to sai a je amma na gaban shi magana yaro ya zama wasan kwaikwayo mana yadda abin da ba addini ba ne dama haka ne za ka ga tsakaniya da shi ne su iri iri sai ta musulmi mu ji tsoron Allah mu gyara addini alaikum salam Subhanallah. Tana iya laɓewa waje, in ya shigo sai ta shigo. A? عليكم السلام eh eh to tutoji ka san dokokin yahuda suke aiki ne akwai rena hankali ku sojojin musulmai kuma a tsara muku dokokin yahuda kuna aiki da su ko ba haka nan ba ba daidai ba ne ba akwai akwai abubuwa biya wanda kawai wallahi Allah ya ji kanmu yanzu ka kalla yadda bai dace ba mace ta shiga aikin soji balle har ta je ta ba wani kato hannu kayan da take sa ma bai dace ba amma kai kana da mata yanzu tana kallo ka fito ta wani haka ta miƙa mai hannu ha ba ai an sabbin da gazani da kari ba ba ya kai mane ba Allah ya kyauta wa alaikum salam yana ɗaya daga cikin rikin tsari namu ƙwarai da gaske kawai za su ga babanku ya mutu a zo a haɗa shi tare da wasu ba ku san suwa ne su ba limamu ma da zai sallah ba ku san shi ba kawai mu yi ɗama babanmu waye kai a annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kada yayin ya kwanta sai yayi wasiya ba kowa bane ya kamata ya ma sallar gawa kawai sai kaga kun kawo mutum shikenan a ce a'a ga wani liman ga wani liman ai ta tura shi malam yana yi wa malam mun tsubba ne ko ba haka nan bane ba shi ba ba musulmi bane balle zai mana ku sallar gawa amma yanzu misali shi yasa wallahi ka turu a da wannan sai wasiya in na mutuwa ne mun sallar gawa in na mutuwa ne mun wankan gawa saboda in ba haka nan ba ko za a ɗauki gawa ka a miƙa wa wasu ɗan wuri wani da gaske haka abin da ake yi kenan to wannan wasu da kai ko haƙƙi ne a kiyaye ma ita sai in ya zama wanda zai ma ya riga ka mutuwa ko kuma an neme shi a rasa sai a nemi wani makamancin shi sai ka zaka ga Muhammad Bala Adamawi in ba na manta ba a wasiyar shi ko ya zana kusan mutum bakwai ko takwas ko kuma sha ɗaya in wane bainan wane in wane bainan wane in wane bainan wane in mana malan rayuwar ka ta karshe addu'a ne mutum ko ka ne za a yanzu in ma kai wata ta aka aure Allah ya yi ma kudin ka kowa suke ba ajiya mata kama sai kai kuna in za ka yi duwa dan ka ta ganta da yawa ko ba haka nan ba amma yanzu saboda ka ta Allah kyauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmin da ya mutu mutum arba'in suka yi mai sallar gawa Allah zai yahe musu in dai musulmin nan ba su shirka da Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda ko ni ina gan shi a sallar gawa ta zance in dai za yi magana zan ce baya ban bukata kwarai da gaske amma saboda ba mai tsari shi a turo shi shi gaba baya ma tsalle kun zo da babanku ko wani naku to ku nemi in shi da wasiya ba ku nemi wanda a iya zaton ku mutumin kirki ne bai shirka da Allah ku ce wani shiga ima baban musalla da ku tsaya baya kuma ku roƙa baban ku gafara amma kawai sai a hada a takuɗe to ba daidai ba ne ba ba wai takuɗe wa bace ba daidai ba duka wannan gawawakin sun amintu wannan da ku kuka tura ya muku sallah a yanzu nan da kayi magana ta ce a muna haka ake kai wa yake haka ake yi kai ne kace haka ake yi ko kuma ka lura cikin haraka fa malumai sun yi karanci ƙwarai da gaske jirgin ga suwa ne ke wankan gawo suwa ne ke kula da hindo gawo da tata ba ina wai duka a'a malumai sun yi karanci wallahi sun yi karanci duka masu imani shi kuma imani in babu ilimi akwai matsala cikin kare bisa in kun gane ba eh zai ga ya kamata ne ai me bai sai shari'a take ba ni a gani na ka gane kuma balle za ka ga kaɗan ne daga cikinsu suka gane ma me ya aƙida ko ba haka nan ba to Allah ya samu dace eh duka ba wai an ce haɗewa bace ba matsala a'a shi yanzu wannan mutanen da ya mutu bai da wasiya sannan kuma kai yanzu in ga mutane da yawa in za ka ɗauka amana akwai wanda ba ka bashi haka nan ne ko to dan mi za ka mika amanin mutumin ka ga wannan ya je ruka mai gahara wanda wata kila kai subhanallah Allah ya ji kanmu da kawai da muke ne kawo shi ne ban mai da abin yana da muhimmanci da ne ba nan ne za a roƙa ma in wuta kai daga nan shi ta sanadiyar limamin nan da bayan Allah nan da ke tsaye Allah zai iya ma gafara ya kai ta aljanna to sai zaman na gaban ma akwai matsala shi gaba yake da Allah ko ba ka nan ba Allah ya shige mana gaba to wa alaikum salam mm wurin a yana ɗauka ina ya zo ina ya zo eh ina ne halatu masallaci masallaci ne yanzu misali da mun zo nan masallacin muna jin a tsarin sallah sai zaman sun ya ka hawaye to za a lokacin da ka zo kai nan masallaci kake yanzu ba wai gaba kake amma kuma da ya zama na akwai wuri nan ciki aka ta da sallah ka tsaya kai sallah kuma ba ka da sallah alaikum salam duk wurin da ake ce masallaci ai badawa ne sai wannan wurin ya zama masallaci in dai bai ɗauki hukuncin masallaci ba kuka yi sallah wurin mana kamar wuri ne ya cika masallacin ya cika to da mai aita haraba masallaci ce inda ma waje kuka tambaya sai a ce wurin ya cika shi ma yanzu nan ya zama masallaci ai mun gane ko na mala ya tuku eh ba daidai ba ne ba in ana hutu ba motsi ma ba a son ka yi sai na larura wanda babu makawa annabi ce ina je ma mutumin da in ana hutu ba yake wasa ko da da hannun shi ne yayi asara sallar shi za ka ga wata agajin ma har neman taimako suna yi suna yawo da kai ko su zo su ce kai matsatan kai matsatan ba aikin su bane ba in ma liman ya wakilta musu wannan aikin ko to su jira har a tada sallah in ana hutuba ba a buƙatar wannan yanzu su kuma mutane ka lura har yanzu mutanen mu kamar dabbobi suke za su ga mutum ya zo masallaci ga wuri can sai ya tsaya nan saboda neman shi sana ba daidai ba ne da shi ma wani kuma su ma agajin nan na daga cikin matsala akwai matsalar karatu ne wani bai mata wannan hukuncin ba shi kawai dai an ɗauke shi an ba shi kaya an ce kaya aiki Allah kaga ga imani amma babu mu babu karatu kuma da kai matsala shi ka shi ma na wani matsala ne wanda karatu ya yi karamci kwarai Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta so mu takaita ku saboda lokaci ya yi gaskiya abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ne mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata muna addu'a ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka karɓi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu Allah ya sa albarka a cikin ayyukanmu Allah ya sa albarka a cikin kasuwancinmu Allah ya sa albarka a cikin iyalanmu Allah ya sa albarka a cikin sha'anin mu baki ɗaya duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya mishi duk musulmin da ke hama da wani rashin lafiya ko yanayi na rashin jin daɗi Allah ya san shi kuma ya iya sanin halin da yake ciki muna roƙo Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah ya zama da ƙasar Nijar lafiya da sauran ƙasashe al'ummar musulmi baki ɗaya ya Allah ka karkato hankalin shugabanninmu kan damuwar da talakawan suke ciki ya Allah ka nuna musu me ya dace shi Allah ka kabar su da iyawarsu muna addu'a duk musulman da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ya taimake shi duk musulman da ke kokarin janyo ma musulunci da musulmai cika ta kowace hanya yana shirwa Allah shirye da shi in kuma bai shirwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magani shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh